عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a ci gaba da gabatar muku da karatun littafin Ashifa tare da Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatar da karatun wanda kamfanin Getado Najeriya Limited ke daukar nauyin kawo muku. Sunana Lawali Ibrahim Babangida da zan jagoranci gabatar da shirin nake cewa akramakallahu bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu shiga da karatun mu na ashifa bi tarihi bi mustafa sallallahu alaihi wasallam fa innal qa'ilina bi tajhiz zalika yashtariruna anna ar-rusul la tu- la tuqarru ala sahwi wal ghaladi bal yunabbahuna alayhi wa ya'rifuna hukmahu bil fawri ala qawli ba'dihim huwa sahih wa huwa sahihu yace wanda suke cewa ya halatta irin waɗannan abubuwa su faru ga annabawa ma'ana za su yi abu wanda kuma na mantuwa to su ma da kansu amma wanda suka faɗi hakan ma kuma suna sharɗanta cewa an manzannin Allah ba a tabbatar da su akan rafkanwa ko kuskure a'a duk abin da suke al- ana faɗakar da su akai ma'ana Allah yana faɗakar da su akan abin da suke yi kuma suna sanin hukuncin abin ko menene ma a a take a kan yadda wasu suka faɗa kenan wannan shine mafi zance mafi inganci mai inganci a cikin zantuka wa qablan giradihim ala qawli al-akharina wasu kuma suka ce a za a sanar da su kafin ma'ana kafin wannan abun lokacin su ko kuma lokacin su ya kare za a sanar da su a wannan abin da suka aikata din ko kuma wanda suka yi ko in wanda suka halatta ma za za su iya mantuwa din to mantuwar to da sun manta a take ake gaya musu wa amma ma laysa dariqul balaga wala bayan al ahkam min af'alihi sallallahu alaihi wa sallama ma yaktasu bihi min umuri dinihi wa afkar qalbihi مما لا يفعله ليتبع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والمرد عليه فيها ولهوج الفترات والغفلات بقلبه وذلك بما كلف من مقاسات الخلق وسياسات الأمة ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال بل على سبيل النذور كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينغان على قلبي فأستغفر الله سكتين آه أما أبن hanyarsa ba isar da sabo ba ne ba wai manzala sallallahu alaihi wasallam yana isar da sabo ko kuma yana bayanin hukunce hukunce ba a cikin ayyukansa wasu ayyukan ayyukan da yake yi wanda ba isar da sabo ne ga mutane ba ba kuma wasu hukunce hukunce ne ba to da abin da yake ya keɓance shi shi na na al'amarin addinin sa tsakaninsa da Allah ko kuma askaran da yake a cikin zuciyarsa wanda yake aikatawa wanda baya aikata shi saboda wani ya koyi da shi to wannan mafi yawa a cikin malaman al'umma sun ce ya halatta idan ya sa rafkanwa a ciki ko kuma aka samu mantuwa a ciki suka ce da kuma ya ko kuma ya zama aikin manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara shi wani lokaci ya yi shi wani lokaci kuma ya yanke bai yi shi ba to duk sun wasu sun ce ya halatta ko kuma a ya bar aikin a zuciyarsa kawai to duka dai sun wasu sun ce ya halatta wai saboda suka ce wai saboda abinda aka ɗora masa na na gogayya da halitta da kuma jagorancin al'umma da kuma gogayya da iyalai da kuma yadda tsakaninsa da da zama da abokan gaba da sauransu to waɗannan ko da bai yi wani abu ba tunda ba laifi bane ba isarwa bane ba kuma bane zai iya barin wani abu saboda yayi wani abu to amma kuma shi din ma ba za ka samu wai an yi shi an maimaita shi ba kuma baya saduwa ba a sadar da shi a yakan faru ne kaɗan a rayuwa haka wasu suka ce a cikin malamai kenan kama kala sallallahu alaihi wasallam inna hu la ala qalbi fa astaghfirullah kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani lokaci sai in ji ba na jin daɗi in ba na yi istighfari ba to shine sai sai yace sai yi istighfari walaysa fi hadha shay'un yahuddu mimma tabammir rubatihi wani abin mujiza ta wannan kuma ba abin da zai sarayar da zai rage darajarsa ba ba kuma abin da zai warware mujiza manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam wa za fa dai fata ila man islami wa nisyan wa qafala ta fata fi shi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wasu kuma suka ce a kwata kwata ma rakkanuwa da mantuwa da barin abu da yanke yanke ayyuka na ibada ko ya yanke wasu abubuwa saboda yayi wasu abubuwa gaba ɗaya wannan gaba ɗaya babu shi a cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisa ma'ana dai kawai duk abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki baya yanke kowanne duk abubuwan da yake yi don zai yi wani aiki ba zai hana shi yin aikinsa wancan wanda dama yake yi na ibada tsakaninsa da Allah da abubuwansa na mu'amala da komai wani ba zai yanke yanke masa wani ba wannan shine wa huwa masabu jama'atul mutasawwifati wannan ita ce mashabar sufaye sufaye sun ce ba abin da zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke wani aiki saboda zai wani a shi ayyukansa gaba daya a tsaje suke duka duk ayyukansa da yake yi wanda na ibada tsakaninsa da Allah na huduri na zuciyarsa tsakaninsa da Allah na mu'amala da halitta na isar da sabon Allah na ayyuka na shari'a gaba ɗaya da ya ɗauke su haka ya tafi da su gaba ɗaya har alƙiya rayuwarsa wannan shine abin da sufaye suka faɗa shine masaba su wa ashabu ilmin qulubi shine kuma ma'abota ilimin zukata shine abin da suka tafi a kai wal maqamati ma'abota makamai su ne dai bayan Allah waliyai kenan walahum fi hadhihi al-ahadith mazahibun nazkuruha ba'da hadha insha Allah kuma suna da mazhabobi a cikin waɗannan hadisai wanda ake samu ake ganin wato hadisan sun saba wa irin wannan wanda zamu faɗe su nan gaba insha Allah to nan ma fasalin wannan fasalin ma ya kare faslun fil kalami al-ahadith al-mazkuri fiha sawmin sallallahu alaihi wasallam wannan zai kawo magana akan hadisan da ake nuna cewa kamar akwai rafkanwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan fasahin abin da zai koyar kenan menene ma'anar sahau ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ga kaddam na fil mafali qabla hadha ma yajuzu fihi alaihi sahau sallallahu alaihi wasallam wa ma yamtani wa halnahu fil akhbari jumlatan yace mun gabatar a cikin fasallukan da suka wuce kafin mu zo nan abinda menene ake ce masa sahau ma'ana abinda ake ce masa rafkanwa a cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ko menene yake hannuwa ba zai taba annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba har muka saukar da muka saukar da shi a cikin hadisai da labarai to da abinda muka halarta shi wanda ake ganin kamar zai halarta gare shi da wanda baya halarta duka gaba ɗaya an kawo shi a jumlance wa fil aqwali diniyati qat'an da kuma zantuka na addini nan kuma a yanke وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبناه كما سيمك تأيتا فاروان إيه وانا أبن أسمين أيوكا أنا الديني أكم فسكا دمك جيرا تاكما يدى دمك فتوى ينظلنا وأشرنا إلى ما ورد في ذلك har muka yi nunin wasu hadisan da suka faru akan abin da ake ganin sabanin abin da aka yi magana a kai to shi yasa tun da an kakkawo su a can to yanzu wannan fasali shi kuma zai shimfiɗa maganar shine cewa nahar nasrul qawla fihi zamu buɗe maganar zamu za a dan buɗe maganar sai a fara lata anan saboda a gane menene malamai ko suka faɗa ko kuma masu fassaran hadisi ko kuma sahabbai da sauransu dai menene aka faɗa kan irin waɗannan hadisai to shine wannan fasarin abin da zai koyar wa sahihu min al ahadith al waridati fi sabi sallallahu alaihi wasallam fi salasi salasatu ahadisa yace wanda suke ingantattu a cikin hadisai wanda suka faru akan suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rafkanwa a cikin sallah hadisai ne guda uku sune dai wanda sune ingantattu awwalu hadisi na farko hadisu zuriya dai ne fi salam min isnatayn wannan hadisin da aka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama bayan yayi raka guda biyu zuriya dai ne yake tambayarsa an rage sallah ko kuma mantawa kai shine ɗaya kenan cikin hadisan الثاني حديث النبي حديث ابن بهينة في القيام من سنتين في حديث ابن بهينة wanda shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallar raka biyu bai zauna ba sai ya tashi to shi shi ma wannan hadisi yana daga cikin hadisai wanda suke ingantattu as-salis hadisi na uku hadisu ibn mas'ud radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam salla zuhura khamsan shine hadisin abdullah ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a zahar sai ya sallaci raka'a biyar to waɗannan hadisai guda uku su ne hadisai dai wanda ingantattu ne a cikin suke yawo a cikin a cikin a cikin da'irar malamai wa hadhihi al ko kuma a cikin da'irar al'umma gaba daya wa hadhihi al-ahadith mabniyatun ala sa'i fil fi'li alladhi qarrarnahu wa inna hadithai sune aka gina su akan maganar rabkanwa a cikin aiki wanda dai muka faɗe shi a cikin fasalin da ya wuce wa hikmatullahi fihi li yusanna bihi hikimar Allah kuma da yasa aka samu wannan rabkanwa saboda ai koyi da annabin ne sallallahu alaihi wasallam izil balagu bil fi'li ajla minhu bil qawli wa arfa'u lil ihtimali yace domin isar da sabo da aiki a aikace ya fi bayyana akan a magance idan a magana ne kawai aka ce ayi kaza ayi kaza wani sai a gama yi masa bayani kuma bai fahimta ba amma in yana zaune aka yi abu a aikace to wannan ka kowa ya ya rike shi ya fahimce shi shine kuma zai zai zai dauki mana wa faulil ihtimali shine kuma zai daga wani jayayya wani ba zai ce a a'a ni a gani na kaza ne wani kuma ce a gani na kaza ne inda magana aka yi kawai ba a yi aiki ba wani zai ce to shi fa yanda yake ganin maganar nan kaza sai ya fassara ta daban wancan ya fassara daban amma in aikace ne aka aikata shi to ai babu fassara tun da aiki ne to shine wa sharruhu annahu la yuqarru ala sahabi amma sharadi fa dukkan hadisan nan kowane hadisi ya kasance kar a tabbatar da shi akan rafkanwa ba rafkanwa bane a bal yash'aru bihi li yatafiya iltibasu ko kuma yush'aru bihi ana sanin wannan hadisin saboda a wa mutane rikitarwa a cikin aiki ma'ana misali yanzu idan aka ce wa mutum akwai rafkanwa a cikin sallah tunda sauran mutane za su yi to akwai rafkanwa a cikin sallah sai aka ce amma babu inda manzo Allah sallama ya taba yin wani abu amma ya ce in aka rafkana da za a yi kaza misali idan ya ce aka rafkana a yi sujada to sai sai a rasa menene wace irin rafkanwa za a yi a yi sujada to kaga nan babu aiki kenan to saboda wannan rishin ne ake so a dauke wata sara fa'idar hikimati kaga kama kadamna kaga fa'idar hikimar sai ta bayyana kamar yadda muka faɗa ma'ana sai a samu hikimar me yasa wannan abun ya faru annabi ya yi shi to sai annabi ya yi shi ne ba wai ya yi shi a sahau ba ba a rafkar ma yi shi ba a ya yi shi saboda ku idan wannan abun ya same ku yanzu za ku yi to ga annabi yayi muku yayi kaza saboda yin abu ya same ka kawai ka huta da cewa aya zan yi a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi shi ga yanda yayi magana ta kare wannan ne siyana wa sawa fil fili fi haqqi sallallahu alaihi wasallam ghairu mudaddil lil mujizati wala qadi fi tasdiqi sannan idan aka kawo maganar mantuwa ko maganar rafanwa a aiki ai aiki kaman a surar mantuwa ko ai aiki a sura na rafkanwa a haƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ka dauka fa ya saba wa mu'jizar annabi bai saba ba kuma ba zai so ki gaskata annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba za a ce to ai shi ma yana mantuwa wani lokaci ya manta ya kaza to wannan babu ba ba soka a ciki a ba mantuwa yayi ba yayi muku wani hukunci ne ya sake kawo wani hukunci ne yadda mutane za su gane wannan hukunci shine abin da ake nufi wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basharun unsa kama tansawna wa idza nasitu fadhakkiruni wannan zala sallallahu alaihi wasallam ni mutum ne ina man ansa ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa idan na manta ku tunatar da ni wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu fulanan laqad afkarani kaza wa kaza ayatan kuntu usbiruhunna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ji kan wane ya tunatar da ni kaza da kaza a cikin ayar da na karanta ma'ana wannan mutumin shine Abdullahi ibn Yazid al-Khadami wa al-Ansari haka nawawi ya faɗa cikin wanda ya karɓa shi kuma nawawi ya karɓe shi daga khalibul bagdadi manzo Allah sallama ya ce wani ya tunatar da ni kaza da aya kaza da aya kaza wanda da bana karanta su sai ya tunatar da ni sai nake karanta su wayuwa an rawaita a cikin hadisin unsituhunna waɗannan ayoyi da an mantar da ni su amma sai ya tunatar da ni Allah ya ji kansa to wannan shine shine wannan hadisin kenan wa qala zai kawo hadisan gaba daya sannan ya bi su daya bayan daya ya musu fassara wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wani hadisi yace inni la ansa'a una sali a sunna ni na kan manta ko kuma a mantar da ni saboda ai koyi da ni to wayannan ya kawo hadisan ila ka ce hadha lafzu shakkun min ar-rawi da yace ina mantawa ko a mantar da ni au inna wanda ya rawaci hadisin ne ya yi kokonto ba annabi bane ba annabi ne ya kawo ma'anan au unasa ba a shi mai riwayan ne abin da ya manta shi annabi la'ansa ya faɗa ko unasa ya faɗa to shine da yazo ba da hadisin sai ce to annabi ya ce inni la'ansa sai ya tuna ko ba ko ba ansa annabi ya faɗa ba ko unasa ya faɗa sai ce to ya ce dai ko annabi dai ya ce inni la'ansa ko kuma ya ce inni unasa li sunna saboda kaga cak ko kuntun daga mai riwaya ne ba daga annabi bane sallallahu alaihi wasallam wa qarru ya rawaitu inni la la ansa walakin unasa li sunna kuma an rawaiti hadisi manzo sallallahu alaihi yace ni ba na mantuwa amma akan mantar da ni saboda ai koyi da ni wa zaba ibnu nafi wa isa ibn dinarin annahu laysa bi shakki saboda ka ibnu nafi da isa ibn dinari suka ce wannan ba kwakwanto bane babu kwakwanto a cikin wannan hadisin ba kwakwanto daga annabi bane wa anna ma'anahu at-taqsimu ai an sa'ana aw yusinillahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi yana riba yana riba su ne ma'ana yanda yake ribawa yana cewa ko in manta wato ina mantuwa ni da kaina a Allah yakan mantar da ni to kaga taksimu kenan wato mantuwar zai iya yin ta ma'ana ba wai mantawa yayi ba kamar dai a ce amsalin nan ma'anansa ina aikata abu saboda ai koyi da ni wanda wani in ya gani zai ga surar mantuwa ne ko kuma Allah zai sani in aikata wani abu saboda ai koyi amma mutane a wajen su suna ganin mantuwa ne ma'ana surar mantuwa ne to wannan shine قال القاضي أبو الوليد الباجي يحتمل ما قاله أن يريد إني أنسى في اليقظة أو أنسى في المنام أو أنسى على سبيل إعادة البشر من الذهول عن الشيء والصحابي أقال أبو الوليد الباجي yace zai yiwu abinda suka faɗa din zai iya yiwa abinda yake nufin ma'ana ina mantuwa a faɗake in ina faɗake ba ba a cikin bacci nake ba ina mantuwa kuma ana mantar da ni in a cikin bacci ne ko kuma zan manta akan al'ada kamar yadda al'adar jiki yake na mutum ya bar abu ya bar abin da da yake yi ko kuma ya kana ya bashi ko kuma ana mantar da ni ma igbali ya tare da in fiskaci abin sai a mantar da ni shi wata farron lahu sai ya zama ban yi wannan abin ba sai in bashi fa da fa hada nisyanaini ila nafsihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba daya daga cikin mantuwa guda biyu zuwa ga kansa to amma idan aka tafi kan wannan maganar wannan malami in an in yace a ina mantuwa a cikin bacci a ina mantuwa kai a fili a manta da ni a cikin bacci sai da aka tafi akan wannan magana kuma sallallahu alaihi wasallam yana bacci ai ba baccin sa ba irin na mutane bane balle har zai iya mantuwa shi da baccin da farakin duk ɗaya ne fa da fa al'adar nisani ila nafsihi iz kana lahu ba'du sababi fihi yace manzara salama ya raba ɗaya daga cikin mantuwan zuwa ga kansa yace yana mantuwa ko kuma ko kuma yana aikata abu idan aka ce kamar haƙiƙanin fasar shi ne siyano a wajensa ina aikata abu saboda ai koyi da ni ko kuma aka sani na aikata saboda ai koyi da ni amma wanda wani zai gani in ya gani sai ya ɗauka mantuwa ne wa nafar akara an nafsihi sai ya kore ya kore ɗaya daga kansa yace a mantar da shi ake yi ma'ana ana sashi yayi saboda a koyi da shi ko kuma shi din zai yi saboda a koyi da shi yanzu wa fihi kalmar ɗarri to ya zama kamar saura kamar mutum mai bukata a cikin wannan wa za ba ɗai fatu min ashabil ma'ani wal kalami al hadisi ila anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasu fi salati wa la yansa lianna nisyana zuhulu wa maflatun wa afatun wasu kuma suka ce a cikin sahabban balaga ma'ana ma'abota balaga sune ma'ani da kuma ma'abota tauhidi sune kalamu akan wannan hadisin suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zai iya zai rafkanwa a cikin sallah ma'ana zai aiki na surar rafkanwa amma baya mantuwa domin mantuwa shi kamar a ce wato kau da kai ne da kuma mutum gafala kuma wannan laifi ne qala sai shi wannan wanda ya faɗi wannan magana sai ya ce wannan biyu sallallahu alaihi wasallam muna zuhun alha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karkake shi daga barin waɗannan duka uku babu zuhulu ma'ana babu dimuwa a wajensa babu rafkana a wajensa babu kuma aikata wani laifi a wajensa wasahu shumlun amma shi wanda ake ce masa sahu da larabci shi kuma shangaltuwa ne to in shangaltuwa ne kaga ba mantuwa bane wanda ba mai laifin bane kenan فكان صلى الله عليه وسلم يسوع في صلاته ويشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wani abu a cikin sallah da surar rakkanwa amma abin da yake cikin sallan ne zai cangaltar da shi gaba bin wasu harkoki na sallan mana a cikin sallan sai ya bar wani abu sai ya yi wani abu saboda cangaltuwa da sallah din amma ba don rakkanwa gabarin sallah din ba وتجب قولي في الرواية الأخرى إني لا, لا أنسى تشيوان كان وندي فدي wannan magana sai ya kafa hujja da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yace ni bana mantuwa amma akan mantar da ni saboda ai koyi wa za ba tsaifatan ila man hadha kullihi anhu wasu kuma kace kwata kwata ma da rakkanwa da mantuwa duk babu su game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce inna samahu alayhi salamu kana amdan wa qasdan li sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani aiki wanda ake gani kamar rafkanwa ne a yana yi ne ba rafkanwa bane yana yin sa ne a cikin sani da nufi saboda me saboda ya shi ne zai assasa abin da za a yi koyi da shi to tunda zai assasa abin da za a yi koyi da shi dole sai ya yi shi bai manta ba bai rafkana ba amma zai aikata aikin saboda masu koyi su zo su yi koyi هذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد لا يعلى منه بدائل yace wannan magana ce wanda wanda wasu basu karba ba kuma tana warware abin da ake nufi la yahala ko la yuhula la yuhula ko la yahala minhu bida'ilin wanda wannan magana ce wanda ba za ta yi dadi ba a cikin a cikin maganganu li'annahu kaifa yakunu muta'ammidan sahiyan fi hali ya zai kasance ya aikata abu da gangan kuma a ce rafkanwa ne mana da rafkanwa da ganganci ya haɗu a lokaci ɗaya wala hujjar lahum fi qawlihim su ba su da hujja a cikin faɗinsu da suka ce innahu umira bi ta'ammuli suratin nisyan li sunna wa an umarce shi ya ganganta surar mantuwa ya aikata mantuwa da gangan saboda ai koyi da qawli saboda faɗin sa in la an sa'a unasa saboda wancan hadisin da ya gabata wa qala sabata adal wa sayni wani famu na ga da ta'ammud wal qasdi to shi wannan malamin sai ya tabbatar da ɗaya daga cikin sifofin sai ya kori warware ganganci da nufi mana baya yin abu da gangan da nufi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi wannan malamin ya fara wannan duka yana kawo zantukan malamai dama ya ce tun farkon littafi ya gaya mana shi ko ina zai kawo dukkan magana mai mai kyau ma'ana mai ƙarfi da mara ƙarfi da magana da ifiya duka da inda an taɓa magana akan wani hadisi duk wanda ya magana zai kawo maganganun kafin ya kawo yarin jayar da wanda ahalu sunna suke a kai ko kuma wanda al'umma take malaman al'umma suke kai وقال من قال صلى الله عليه وسلم يأتي إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ويد يقبات وشن حديثي يأتي ني متن إن كو إنا إنا منتوا كما يد كي منتوا kamar yadda ya kawo wannan hadisin kenan yadda fasara ta kaluma take wa qad mara ila hadha azimu min al-muhaqqiqin min a'immatina yace wani babba a cikin malaman tauhidi ko kuma malaman eh malaman tauhidi masu gyaran zuciya wani ya karkata zuwa ga wannan a cikin jagororin mu waye shi wa huwa abul muzaffar al-isra'ili shine abul muzaffar shi kuma akan wannan fasara ya tafi wa lam yasdihi ghayruhu minhum wani kuma a cikin su bai yadda da wannan fasarar tasa ba wala asadihi shi ma mai littafi sai ni ma bai yadda da fasarar tasa ba wala hujjatan li hatayn da'ifatayn fi qawlihi inni la ansa walakin unasa yace kai babu hujja ma ga duk mutum kashi biyun nan wanda suka ce annabi ya ce ba na mantuwa amma ana mantar da ni idh laysa fihi nafi hukmin nisyan bil jumlati ai duka dai in dai an kawo mantuwar to kaga ba a kore ta gaba ɗaya ba to su kuma waɗannan su kuma malaman malaman sunna wanda suka tafi a kai da malaman tauhidi wanda suka tafi a kai maganan kwata-kwata maganan mantuwar a kawar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma fi nafyu lafzihi wa karahatun liqalbi laqabihi wa karahatu laqabihi yace ai wannan dama abin da ake so a kori lafazin mantuwa da kuma kada a kawo laƙabi irin na mantuwa din ka qaulihi bi samali ahadikum an yaqula nasitu ayata kaza wa kaza walakin walakinahu nusiha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi yace wannan kalma ba ta yi kyau ba mutum yace na manta aya kaza a'a yace an mantar da ni to shine aw nahu lil ghaflati wa qillati al ihtimam bi amri salati an qalbihi ko kuma kowar rakkanuwa da kuma ƙarancin himmantuwa da lamarin sallah a cewa himmantuwa da lamarin sallah ba an samu ɗan raguwar himmantuwar lamarin sallah a zuciyarsa to shi ma wannan ya zama babu shi a kore shi haka su malamai suka faɗa wanda suke kan tafiya kan sunna lafi sun gila biha anha a an shagaltar da shi da sallar gabarin wasu abubuwa na sallah ma'ana zai bar wani abu na sallah saboda ya shangaltar da wani abu kuma na sallah har yanzu wannan sai ya bada ha bai badiha zai iya manta wani abu ko kuma ya bar wani abu na cikin sallah saboda ya aikata wani abu da sallah kamar ta raka salata yawmar khandaqi hatta kharaja waqtuha kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar sallah bai yi ta baranan da ake gololon madina mana nan da ake haka wannan ramin da ya kewaye gari har sai da lokacin ta yi fita sannan aka yi ta wasu gila bi taharruri min al-aduwi anha sai ya tangalta da ya a tsare musuluncin gaba daya da musulman ai wannan aikin saboda a tsare musulunci da musulmai kada abokan gaba su zo su auka musu to shi yasa sai aka aka daka aka dakarar da sallar ai wannan aikin a lokacin shine yafi muhimmanci wasu gila bi da'atin an da'atin kaga an shagaltar da shi da wata ibada bai yi wata ba amma dai ya shagala da wata ne wanda ya shagara da ita ita ce ta hana shi yin wannan wannan wutar wakila aka ce innal ladhi taraka yawmal khandaq ya bawa salawati az-zuhr wal asr wal maghrib wal isha wasu ka ce salolin da manzo Allah sallama bai yi ba wannan ranar wanda ya bari har lokacin sa ya wuce sune saloli guda hudu akwai da sallar azhar da sallar la'asar da maghriba da isha wa bi tajja man zahaba ila jawazi ta'khir salati bil khawfi to wannan shine wanda suka tafi a cikin ya halatta mutum ya jinkirta sallah idan ana cikin yaƙi a jinkirta sallah har lokacin ta ya wuce ta sun kafa hujja da wannan hadisi idza lam makamin ada'iha ila waqtil amni idan mutum ba zai yi ya samu ya sallah ba zai iya barinta har lokacin da zai samu amincewa daga yaƙi in ya samu amincewa daga yaƙi to shi ke sannan ya sallasa ma'ana zai bar sallar ba wai ya bata kawai gaba ɗaya ba amma ya halatta ya dakar kamar dai ba masar malikiya bane wasu masabobi dai akwai wanda suka ce idan ana cikin yaƙi to ba za a yi sallar ba kwata kwata za a batta sai yaƙi ya ƙare an dawo cikin amnu sai a yi sallar wa masabu shamiyina shine masabar mutanen sham wa sahihu annahu masalatul khawf kana ba'da haza wasu kuma suka ce a hukuncin sallar sallar yaƙin ma bayan wannan na na na yaƙi na gororin madina ne sannan aka kawo hukuncin sallar yaƙi huwa nasikun lahu saboda haka wannan wanda aka kawo na baya na magana hukuncin sallar sallar tsoro ko kuma sallar yaƙi to ya soke wancan hadisin kenan na na farko wanda aka jinkirta salloli to jinkirta su din yanzu an soke shi ko nasikun lahu fa in qulta alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan karatu namu na yau na karatun littafin ashifa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa. Kamfanin Gitado Nigeria Limited ke ɗaukar nauyin kawo muku daga nan tashar yanci da cigaba Numa Progress Radio Gombe. Sunana Lawali Ibrahim Babangida. Mu haɗu gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu don jin mu ɗauke da cigaban shirin.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب